إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mu shiryawa da gabatarwa dan uwan ku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka in yau muna sha bakwai ga wata na zulqada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara Allah mana muwafaka yan uwa kamar da aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katrovan sez katrovan dizinaf zero an soixante deux ko lamba ta move mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katrovan quatorze trente-deux cinquante quarante-deux Allah mana muwafaka. yan wa alaran ma yana ɗaukan waya kuma ga mu biyu na ɗan bai zo ba a takaice tambaya ta cewa wani lokaci ne aka hana yin aski ko yanke farce yan wa a takaice akwai ruwa cikin sai musulmi sauran wurare wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa idan kuka ga jinjirin wata na zulhijja kuma za ku yi layya kuna niyyar layya ta ku kame taɓa gashi da harci kenan wannan wata mai kamawa ne in ya kama kenan wanda zai gyaran wanda zai aske gashin shi ko gyaran harce to kenan ya yi ƙoƙarin yi kahin wata ya kama idan wata ya kama wannan kuma babu damari tunan suna cewa hawan da za shi makka yanwa shi alhaji idan mutum wanda zai tamattu irin alhazamin da ake da mahi alhazai a yanzu don aka tamattu ya ake shi ne an je a yi umara kuma a yi aikin haji to wanda ya je aikin haji ya je ya yi umara dole ne ya aski ko sai sai ko aski a nan bai cikin wanda aka hana ma yin aski na aikin haji amma wani gyaran harce wani arzikin hamata da gaba duk wannan mutum yana iya yi a kayan wannan wata ya kama amma in ya kama to manzon da Allah ya aiko ya ce ka a taba su a bar su wannan shine yanwa abin da ya tabbata a sunna game da wannan masala sai na magana cewa dabba ce ta layya kuma amma idan ta ɗaya ya samu matsala bai gani yan cikin aibu na layya akwai aibu wanda yake da dama-dama bai hana layar duk da akwai da ƙasa amma aibin ido ɗaya aibin gurgunta aibin rashin lahiya ƙanjamewa tsuwa wannan suna hana layar ba ta yi ba kenan maganar ido ɗaya bai layar sam annabi ya magana talatu jizu a zaɓar ba layar ba ta yi ba aka da mai dabba mai ido ɗaya kenan kuwa wannan ba wani dama-dama kan shi wanda yake da ɗan na ƙasa sai dai a ce akwai ta yi irin su wani taɓa hutsiya wani kunne wannan aibu ne wanda amma bai hana ingancin layya amma ido ɗaya gurgunta ƙanjamewa tsuha rashin lafiya ta kai gaya misali to wannan bai wa ailaye da ita sai a dangana kurin Allah bai dora maka ba abinda ba kai katinka inda hali a soyi wata dabbar idan babu kuma shike ƙarƙashin wannan maganar cewa wanda zai fara layya zai fara layya ne wai da rago bai wa ya fara da akwai akwai tumkiya wannan ɗin wani hira ce ake ta baki ba shari'a bace ba babu inda shari'a ta ƙayyade layya wai ba farawa da rago layya in wa ibada ce kuma mun san da cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wa illa usaha wani Allah bai dora ma bawa wani abu na ibada abin da bai da iyawa abin da ba bashi ba kenan lai halin da Allah ya baka dan akuya Allah ya baka inda ya shekara ya dan dara ka dan koda kwana ne ya cika shekarar dai haka ko akuya ita ma haka ce tumkiya da da- da da rago wata shida da abin da ya gaba haka saniya shekara biyu abin da ya gaba sa raƙumi shekara biyar wannan su ne idan ka yanka ɗan akuyanka wallahi laye ta yi kuma idan ka ikhlasi da bakin ƙuranka he wani yanka raƙumi ko tumkiya ko ragon kai kai shi lada kai da kai dan Allah kuma kai ba dan a ce ba kai kaza ko kuma kaka damu ko ɗaya nan kuma ɗan jan hankali ga ma'an- ƴan uwa waɗanda suke aibanta mai yanka akuya ko ɗan akuya amma me yasa za ka aibanta abin da shari'a ta ba da dama a yi wannan wasa ne da shari'a kuma sukan shari'a ne na sha ta ba da dama yi ya yi da abin da Allah sauƙi mishi me yasa mutum zai aibanta mutum ya yanka abin da Allah ya ba shi kuma layyace kamar ko talayya Allah taimake mu Allah ya amsa ayyukan mu kun zamu ce karanta abin da ke nan Allah
Malam, wata baiwar Allah- assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wata baiwar Allah ce take tambaya cewa eh, mata ce sa- sabani ya shiga tsakaninta da mijinta
eh sai ya ce mata ta tafi gidansu bayan ta tafi kuma daga baya aka gyara sai sai ta komo to shi ne wai yake cewa ai in ba da- da ta biya shi kudin shi da ya sallame ta Eh, ko kudin kudin aure ne ko kudin shi ke nan kudin mai kudin aure a takaice yan uwa kullum wannan magana ana yawan kawo ta na cewa mace tafi gidanku na duk da cewa nan nasiha da za mu wa 'yan uwa mu wa kawo nan na ji wannan zancen cewa ta yi gidanku kalma ce wadda shari'a tana kyamata mace tana matak kuna tare kuma nassi na ƙur'ani ya sabko yawwa sura ta musamman a- ta bayanin yadda ake saki a musulunci Allah karantar da mu Allah ya kira ya yi hani ga duk mai imani a halin da ka sake ta ma Allah ce maka ko take cewa maza la tukhrijuhunna min biyutihin wa la yakhrujuna ku maza ka ku da mata daga dakunansu kaga nan hani ya maka yi matsayin ka na mai imani to yoshe ba saki ba aka yi kurin daga bacin zuciya ko hushi ta yi gidanku wani mana ta gidan ubanki wannan kalmomi ne da gaskiya mu yi hakuri mu yaƙi da zukatanmu wajen taka doka ta Allah dan kace Allah ya magana cewa wannan wanda taka wani doka taka doka ce ta Allah kaka zama ta dan ta'adda tsakanin kai da Allah ko dan ta'adda ga gwamnati bai jin da balle magana kamar Allah ta'addanci dan uwa mu yi hakuri mu yaƙi zukatanmu irin wannan kalmomi mu yi nesa da su dan sun saba ma shari'a qur'ani ya wani hani ya shiga ku amma sai mutum ba komai kuma da waka tambaya saki ne ko ba saki bane ba to a takaice yanda aka wa maza umarnin hani kan haka su mata Allah masa wani hanin wala ya juna ke ma a karan kanki daga dan hushi daga dan bace rai kun ki kwashi kaki huta idan Allah ya hana ki huta lokacin sakin ki zamna a gidan mijin ki idda to ina ga dan sabani kurin gungum ya ta kwashi kaya gungum sai gida in wannan matsala ce wata ke bata zamantakewa na masoyan juna suna son juna wani bai rawa da daya amma kurin al'ada rashin bin shari'a ita ta gurɓata musu rayuwa gaba daya a shiga problem ita matsala shi matsala iya matsala kuma ita ta ja abin wannan hushi al'ada tushen wanda ake yi mace ta kwashe kaya daga ɗan matsala kaɗan ta ta gida kuma ta san al'ada an ba ta kai mata ba abu babba ba za a maido ta wata dan ta zamana a gidan a bar ta samu gidan zama a ba ta goyon baya yadda shirya maganganu na ɓacin rai na wulaƙanci kaza kaza kaza ya muni ko da ba yabin ba dan uwayen sa su zamna to so da yawa wani abu ne na rayuwa dai wani sa rayuwa san da haka nan so da yawa za a zo mijin zai zo harka ce ta ne ita ta huce shi ya huce amma uwaye ba su huce ba suna kallo armikiya yayye ita kuma tana so shi kuma miji iya so amma uwaye sun riga sun hau sun ga kin bata mintaka karanta abin ya lalace ko yanzu uwayen su ci mishi mutunci su mishi wulakanci shi kenan ke da shi na inwa kullum wallahi inwa kullum idan za mu taka doka ta Allah za mu yi rayuwa da mu muke so to la za mu ga bakin kuwa tabbas za mu ga bacin rayuwa wannan shi ne mushkil da aka ciki a yau na kowa gaban bugun gabanin zuciya ta abin ta gaya mani ba mu iko na haka na ga dama matsayin kai na bawa kuma wani abin ya zo nassun qur'ani suna ta yi bayani Allah ya shirye da mu a takaice kalmar cewa ta yi gidanku bai cikin kalma ta sake sarihi sai in shi mijin ya yi bayani ba aka tambaye shi ta yi gidanku me kake nihi to a nan ne idan ya ce saki ne ya zama saki amma ya ce a kullum rai na ɓaci dai da ta gyara da je a gyara wannan ce to yanzu a zo a gyara tsarin musulunci ko da matsala ba ce ba a zama da matsala ba Allah ya karantar mu da ake zama ake a gida a gaya ma waliyin na a gaya ma nashi a zo a zamana in wata kace ya Allah tamke mu da bin dokokin shi malam tambayar ta ta biyu tana cewa mace ce aka mata allura sai ya zamanto take zub da jini kuma da jinin ya tsaya sai ta yi wanka take sallah waya ne matsayin sallah
to ko kira magana yan uwa ta masa'alar mace ta yi allura a jini mu a shari'a jini in ya zo na mace a lokacin jini na wata kuma jini ne mai tsayawa da kalar jini zaman hailaki lokacin da ya kare dole a wanka wani magana sharance sai dai jinin da ya zo in ba irin jinin haila ba ne ba misali ko wajen ciza wajen dubu baki ko kuwa bai ciza kamar jini ba wani shi ne ake cewa mace kamar da hadisi umma tiya take cewa kunna la na'udu qudratan wala safratan ba ba da tuhur sha'an ma'ana da ruwa take cewa mata sabai kenan mata annabi ya raye ba ma lissahin wani jajaja ko baki ba ma dokan shi wani abu muna cikin tsaki kiran mace tana cikin tsaki don ta ga wani jini wanda ya canza kalar jini wajen baki ko wajen rashin ciza kamar jini wannan bisa dokan shi a komi ko da za ta wanke ba ruwanta da shi amma in dai irin kalar jini ni jini ya zo irin na haila ko yanzu za ta ɗauka ta sha magani ba ta sha magani ba wannan za ta ɗauka a haila ce in ta ƙare dole kuma a yi wanka kahin a yi wani abu kina tsaye da sallah a yi komi sai an ƙare a yi wanka kuma a yi sallah a gaba wannan shi ne kenan abin da yake na hukumcin irin wannan masala ta ganin jini a bayan allura duk allura ta canza matsala mata take kama ta matsala wallahi Allah shi da mu an malam wani ba Allah ne ke tambaya cewa shi dai rabon shi da barci kamar tun da da tsaye da yi alwala ya yi sallah kuma bai sake zuwa mataki ba sai da bayan bayan lisha ya je sai ya ga kamar akwai mani a jikin shi shine yake tambaya wai yaya maganar sallar shi da ta wuni guda ɗan uwa duk wanda ya sallah da na janaba kamar da wakana ga umar bin khattab in kai sallah da janaba to wannan sallah da kai dukan sai ka sake su ba a sallah da janaba ko baka sani ba kai sallah da janaba sallah nawa kai sai ka zo ka yi wanka sai ka sake tun barcin da bayan sallah kai bayan tashi daga barci misali je dare ne asbakka azhar al'asr magriba isha dai kai su haka umar ibn khattab ya fatawa kan haka nan haka kuma abin jikin malikiya kenan kenan sake sallolin da akai yan wa akwai bambancin mutum da mantuwa ya salla da janaba da kai salla da najasa a jikinka in janaba ce har da sallah babu ta amma in najasa ce wannan ka tana daga baya sai dai ka wanke saboda gaba kurin wallahi wallahi na malam wani ban Allah ne ke tambaya cewa akwai wani mutum da suke suke sayayya da suna ciniki da shi kuma sun bashi bashi to shikenan bashin ya kai kamar shek- ya dan kwana biyu ya dade ya yi kamar shekara to wai yanzu bai biya ba a yanzu a sai yadda yake ana iya ɗan ƙara mashi kuɗi kaɗan-kaɗan har a hudda bashin da ake bin shi
a'a mai mushkilar shi kana bin shi ka zo ka mai ƙarin kuɗi a cikin ciniki ai wannan bashin a rubuce ki a wajen shi iyayewa kai ka mutu bisan abu daga kulla ba kuɗi ba kawo zai ba ba ka kuɗi zai biya bashi ba yau ka mutu iyawa in ma da ya hana kana mutuwa zai ka kuɗin wani bada kai kuma ka ce can me ka ci gaskiya akwai tunkarar kai game da a ce game da irin wannan mu'amala har gwanda ma abinda wannan suke cewa in ka tabbatar da ba biyan ka ba zai kurin ka ɗoka bai sani ba amma daga ba dole ka sanar da shi da cewa ka ɗauka amma gaskiya irin wani abin zai sa mutum ya ci haram saboda akwai mutuwa iyawa kai ka mutu kai ba san abin da kai ba kuma shi ya kawo ya baka ko kuwa kai ka mutu shi ma ya mutu yawa ɗiyan shi zo su bada kaga kenan gaskiya kullum a tsaya kan gwamnati ka nemi kayanka ko da ta hanyar shari'a ce a biya ka ya yi alkhairi wannan shi ne kayan gaskiya ya alheri ganda kurin kai haƙuri biya ka yi
na'am sai wata bayar Allah ita ce tana tare da mijinta bayan suna tare sai ya zamanto kamar in bata da laya ce za ta tahi likita daga baya sai ya ce mata ta kwashe kayanta ta tahi gidansu to kuma sai bata bata ta yi ba sai ta ga alwalinta sai aka zo aka daidaita aka ta zamna to shine take cewa wai daga an yi wani abu dan kaɗan sai ce ta kwashe kanta wai me matsayin auren su
to wani ina ganin da ta shirare mu da bata yi wani tambayar ba iya cikin bayanin da na yi na in dai ba ta yi saki ba ne bai kwashe kayan ki ta gidanku duk wani riya kowa inda suke cewa saki ne duk wannan neman bata almini ba magana saki kan wannan sarihi karara dole mijin za a tambaya za a aiki da bayanin da wani bayawa wannan miji bayani ko alkali ko wurin sarauta a ce ai wannan saki ne a shi ne zai bayanin abin da yake ne wallawa ala
malam waccan mai magana ta ɗazu ta ce arman nasu ya kai kamar wata bakwai ne kuma ta ta yi shi ta yi ta ba shi kudin shi ya sallame ta haddana kaya ta ce kudin sadaki ne ce ai haddana kaya shi ne take cewa waya neman san zaman su to ai kaya na matarka ne kamar kawo matar kayan sa ne ka ce lokacin da sake ki in dai tana gidan shi ba magana kayan sawa in da ake kawo magana kaya lokacin da za a yi kaya da ake ana kawo balis ba a kai da gidansu ba hasa arimi amma wannan tana gidanka tara gidanka ka ce kaya kamar ta yi tara maka wannan ba haka bane ba sadaki ake magana dan wasu sa'a a yau duk irin wani abubuwa da ke zama na yaudara ya sa sai a ce ai kudin kaya balizu daban kudin sadaki daban sai a zo a ce sadaki jika 100 ko jika 50 ko jika 60 kudin kaya jika 500 ko kudin kaya jika 700 sadaki jika 100 a wani wuri sai daga ayyar mutane ta ɓaci to dama an san a shari'a ta ake a biyan sadaki sai su kuga kuɗi a balis a rage kuɗi kenan daga ta ɓaci kai ka kashe jika ɗari takwas ko ɗari bakwai ko ɗari biyar a mai kwamma jika hamsin to ka san dai akwai takaici ko mun ka asara da dama dai ka haɗi to kai gwani daman yaudara ta ake shi maimakon a zo a musulunci in za a yi armi kurin abin da shari'a ta sani sadaki ne kurin magana kaya tsakanin shi da matar shi ne abin da Allah hore mishi shi ne yake ciki bai cikin ƙa'ida armi a ce sai an kawo balis wannan sawa ƙa'ida balis sai an kawo sa su malamai suke ga cewa balis ma iya cikin sadaki don ba sa baka iya ya kama da kenan inda gaskiya za a bi akan matsayin ba baka da abin da ke duki armi wani ba baka armi da shi matsayin sadaki kenan haka kenan sa su malamai suka cewa in aka so wannan an an so a adalci to dole abin da ya bada aka bashi iya gaba da ya bashi kanshi tunda ya tawasa ita ce battai yanzu ya kwali to amma abin da an gina shi a yaudara shi cika abin wannan haka nukwar a takaice dai wannan za a ce in ya amshi sadakin shi kenan amma sadaki da gaskiya tunda ta yi zamana a gidan shi daga ba bai lalace za ta ba shi sadakin shi a yanda suka mai dubara suka ware ga sadaki ga kaya kenan sadaki zai mai da wannan shi ne kwaron to kai mai fatiya
wani dan wane ya ce daga difa a hannun kuma kuma ya masu nan shi ne.
bacci a sifala fa hannun da bacci to babu da ya mun kare to sai wani ke tambaya cewa kamar eh, wata bayar Allah ce take tambaya ta ce mafarki ne ta yi na tana so a karantar da ita sai aka gaya mata a mulki cewa ga wanda zai karantar da ita to shi ne take tambaya wai maganin ko abin da take tambaya uwa a takaice yawa a can kima kowa na kowa ne har an gwada mata mamata mamata to a takaice yalwa kai ke aiki da mulki mai neman tsira da imanin shi kai aiki hukumci da mulki iya mutum ta ce ma iya mutum ta ce ne ma wadan duniya ne ma ba mutum bai kan kila ma shi da ma ya rota na kenan wannan magana ta mulki ba ta hukumci da mulki ba laihi ba ne ba idan kina da jari kina son karatu wanda aka ce ki karatu in har da ma mana wurin karatun ya dace a yi wannan kuma daban shirya ta yarda amma ki yi aiki da mulki ki kawa hukunci kan ki zaki aiki da shi gaskiya matsala ce gaskiya bai dace ba kake aiki da mulki zaki hukunci da shi ba hukunci da mulki annabi yana da yan uwa kuma kullum masala muna bayanin kan masala mulki mutane saban neman fasara mulki da yawa akan je wajen neman aikaca neman katari a tsara mutum hankali shi annabi sallallahu alaihi wasallama lalle yana raye ya fasara mulki kuma ake iya yi ma kusan kun da saba baka sallah asaba sai ce waye mulki zai hudi ana min fasara to amma a bayan shi an samu suna ana samun katari amma in wa mulki abin da ke da alaka da gaibu babu kat akan fasara shi dan haka kowa zai ga maka zai iya ma katari na haka sai a yi wa karanto amma babu ka'ida a ce wai kanin haka ne da haka annabi ya karantar da mu hanya kamar haka ya ce idan mutum ya mulki abu na alkhairi na jin a mulki ya ga cikin ni'ima da jin daɗi ya far- ya- ya bushara ya gaya masoyin shi idan mutum ya mulki mugu abu ya ce in ka tashi kan magana kowa da ka farka ka yi tohi su uku bangaren kan hagun ka karanta a'udhu billahi minash shaitani tubu ka tuba a'udhu billahi minash shaitani kai su uku ya ce mana me bai cutar da kai shikenan ka huta ma na fasara kaza na ga kaza na zai maka bayanin basar bakin minti goma to yake fice mai ko kaza ne da bai kaza to kai wa ga maka ana neman ka samun ka tara haka nan amma ka tari gaskiya na'am na'am sai wata bayar Allah take tambaya wai kamar ɗaurin watan ah, nazari- na- na zalhijja in ya kama wai kamar kitso da za ta yi akwai gashi da take kamar tana ɗan iya ɗan zubewa wai shi wannan ya matsayin shi yalwa wannan mas'ala masu kawo ba kitso to ba fanya kai ai mun suna fanya kai ko aka ce gashi wannan ana yin kurin aski ake ko sai sai aka hana amma wajen wani kitso wajen wani wajen wani sai sai wani wajen cace tsaye gashi ya zubi mai wani bai cikin abin da aka hana kenan ya ce a hasa wanka ma da a wanka ma don gurzawa ai gashi zai zuba ba ana nihin irin wannan bane ba a da niyyar cire gashi da niyyar aski ko sese shi ake magana ba magana wacce ba ta gyaran ko kitso ko magana sai wannan mai aka cewa kuskus kai wannan kai shace kai bai ciki wannan dan tayi hujja za a hana maganar kitso ba
na'am wani ba Allah ne yake tambaya ce baban shi ne ra'a kama azumi ya kwanta bai da lahiya a asibiti kwanan shi 23 sai ya rasu waya magana azumin shi a- a rama mishi ko kuya Allah ji ganshi amin ya rabu dan uwa mas'alar wanda yake ba shi da lahiya cikin Ramadan kuma Allah mai cikawa bai warke ba imma cikin Ramadan imma bayan Ramadan na to wannan azumi daman bai haushi ba sai bismillah da shi wanda yake wani halin an ba shi dama wasu kwana- wasu kwanaki daban ne inda ya rayu ya ya warke to bai warke ba kenan kuma ya mutu To ga- wannan azumi bai haushi ba da yawa rama mishi wanda ake magana ma sabanin rama mishi wanda azumi ne bai yi ba wasu dalilai suka zo daga baya ya warke kuma ya ci gaba da rayuwa ya ki ramawa har ya mutu da shi shi ne ake magana amma irin wannan ba dan bai haushi ba tunda bai warke ba wallahi wallahi na'am sai wani yake tambaya cewa kamar sallah ce aka zo aka tada iqama wai daga an tada iqama an shiga sallah ko kuwa
A'a, iqama sunna ce ta fara sallah sai an tada iqama shiga sallah kamar da tabbata daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim shiga hurumin sallah cewa Allahu akbar daga nan ka shiga hurumin sallah duk abin da aka hana sallah magana wai duk abin da ke dai yanzu kana cikin ganawa da ubangiji matsayin wata ibada mai sunan sallah ya ce wa tahlilu at taslim da ƙarfi kana assalamu alaikum to kawo ta daga cikin hurumin sallah da ya je can ɗaya kenan iqama ba ita bace ba iqama shirye-shiryen sallah ne he lokacin da kace Allahu akbar yanzu ne ka shiga cikin sallah ko ce ce ma wallahi wala na'am malam sai wani ba Allah yake tambaya ce kamar wanda zai yi bulaguro a cikin jirgi sai suka tashi daga nan za su tafi saudiya suka tashi daga karfe tara na sahe daga nan to ba su kai ba an ci awa kamar biyar ce sai wajen karfe hudu ko biyar suka isa can to wai magana sallar su ta azhar sai sun yi ta koko a kawai da sun je la'asar za su a yayi da daidai daga an sauka a jidda haka ne karfe tara su tashi a nan kenan zuwa na yake ce a karfe biyu ta nan su a can saboda karfe biyar ne da ka sauka a nan cikin sal kai ma kai ka zo ka yi arola kai a zuwa kai la'asar kai zai bi sai ma sai ga azura la'asar ka yi su tare nan a can kenan karfe biyar na mata da ko a nan ma kenan za ka yi azura la'asar kuma kasaru kenan za ka yi ta ba ka yi azura ba ka baranta tunda a sallah ce za ka ta hauka eh ba wani magana cewa ka ka ka bar wata sallah tana na a wuyanka inda ma har aka ce da dama ne ma inda lokacin zai wuta ake sallah a cikin jirgin a halin da ka samu kanka sallah dai ba a barin ta ala kulli hal dan haka samu wani matsala wani lokaci sallah za ta huce kuma cikin jirgi to wannan ba a barin sallah ta huce misali ranar ta fada ba kai ba zuwa kai da sabewa za ka yi ta halin da ke ciki kuma
na'am malam wata bayar Allah ce take tambaya cewa janaba ce ta samu bayan aka kuma kahin ta yi wanka kuma sai ga haila ta zo ta ce wa idan ta kare wanne ya kamata ta yi ko ko wanka ɗaya za ta yi ko ko a haya za ta yi wannan duk da akwai mashanin wanka guda amma gaskiya magana mai nutsuwa dan akwai tafsiri ko wannan fatawa ta sahabi ta abu qatada da ansari cewa za ta yi wankanta kai tsaye na janaba yanzu janaba ta manta wankanta sai ta yi kuma jiran lokacin da haila ta kare sai ta wanka haila shi ne magana mafi sauki mai kubata daga shiga cikin wani kangi ko sabanin rashin a ce ɗaya biyu don haka nan ko ne kai kayan ki na janaba kai tsaye zaki shi na janaba yanzu kuma kwa yake jiran kun kwanakin haila sun kare su ma sai ki na haila haka ne abin yi kenan ba cewa a ɗayan nan akwai masu fatawa ganin ɗaya ma isa amma gaskiya nan fatawa ta sahabi tana kari kuma ta fita daga cikin wani yauni a kanka a ce ka ka bar na wajibi da yake kanka na wankan janaba wannan suna ka kuma su kawo cewa duk ɗaya ne masu musarudi suna cewa to yanzu misali ana bin ka a zuhur sai la'asar ta yi kaga a zuhur la'asar duka raka hudu ce kuma raka hudun ma bayan raka biyu ya ka ce bayan bayan raka biyu ta farko za a fatiya da sura raka biyu ta ba a fatiya kaɗai duk haka suke yanzu ka ce gani a sallar asar shikenan ka raka hudu kuma ta maka sallar asar kaga baiwa to yanda baiwa anan suka ce kenan can ma haka ne janaba daban kuma haila daban wallahi a'lam.
na'am malam sai wani yake cewa bayan assalamu alaikum ya ce malam mutum ne ko in ce namiji ne ya yi bulaguro wajen abokanan shi alhali matan shi ba sa so waya ne hukuncin haka bulaguro wajen abokan shi masu shi ba sa so Mm, alhali matan shi ba sa to so ina ganin da amma masu tambaya ko mai karantawa akwai matsala yaushe za a ce magana bulaguro kuma mata bisan bulagun zuwa wajen abokai ina ga dai abin da akwai bukatar gyaran maganar da wannan abu ne da ba wanda ba su bi shahe su ba bulaguran shi kuma ba nan sakin manza ba nan zuwa wajen ziyara ta abokai na da musulunci ya ba da dama ziyara ta aboki ta masoyi balle akan addini abu ne mai kyau ai ban tsammanin kuma mata sun hana iyawa dai ko wani abu daban suke ni iyawa mai tambayar sai sake aikowa ya sake bayani iyawa a gane abin da ke ni amma bana tsammanin iya nihin haka ne ai dan ka kai ziyara wajen abokan ka a ce matan ka so ni dai yan akwai wani matsala daban wadda iyawa an san ta tafi bayani amma dai a zahirin magana an ko har sun yi haka din to bai dace ba su hana su hana shi ziyara zuwa ga wajen abokai ko a ce yan uwa da musulunci ya ba da dama iya cikin ma musulunci magana ziyartar juna iya cikin abu da ke karfin kunzumunci wanda kuma ana san shi makaranta na ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wani bawan Allah ya fito daga wani gari zai kai ma wani dan uwan shi abokin shi ziyara sai a bakin garin sai ya gamu da wani a tsaye wani mutum sifin mutum a tsaye da ya zo shiga garin ce bawan Allah ina zuwa sai zan shiga wannan garin ya ce to me gari ka ce a zane wajen dan uwana ne ya ce dan uwanka wani kana da wani amfani ne da kake kariya ko ya ce a kurin ni zai ina son na Allah ne kurin shi zan kai min ziyara ne dan uwana ne kurin dan Allah zan kai min ziyara sai ashe wannan ba ashe ashe ba mutum bane ba mala'ika yanzu sufa mutum ya ce to ni abin zan ga maka ni dan sako ne na Allah subhanahu wataala Allah ya aiko ni in baka labari Allah ya soka yanda kake son wannan bawa na shi dan shi kaga irin fadala Allah ya aika musamman a gaya ma ana san Allah ya san ka me kan ziyara ta dan Allah kenan bai ban tsammanin mace ta ce kai kai ziyara ga ɗan wani ko abokan shi na'am malam sai wani bawan Allah yake tambaya ce shi mutum ne mai yawan sha'awa yace daga ya karu da mace ma sai mazi ya zubo mishi yace kuma wani lokaci bai sani ba har sai ya yi sallah ya ne hukuncin sallah shi
tun da abu ne ya gare ta ya kawai kauce musu in yi sallah ya sake ta ta sallah da manzi sallah ce da najasa in bi sani ba ta kare shi ke yawan gidan gaba amma in ya sani bai sallah ba da manzi a cikin shi dan manzi ya matsayin najasa gaskiya magana tun da inda abin da bai yanke ya ke cewa salatul manzi wanda kullum bai yanke wanda yake sallah haka nan amma kai ka ce sai ka kana mace to me kai ka cikin su haka kare su kai nesa da su shine kuram kai nesa da shiga cikin su tun ga halinka kuma madama dama bai kamata ba na magana ikhtilal nan kan cakuduwa kuma ka san kai ga halin ka kaje ka sa kanka cikin fitina kin shi abin da ya dace kuran ka kauce ba fitina ta shiga cikin matan balle haka taba ta haka hauda mazan Allah kiyaye Allah ba ga mu amin na kamar wanda yake tambaye cewa wai tara gashi ga namiji wai haram ne
ta gashi an gashi ba na haramci ina ga dumbazini rahimahullah cikin yake wani wannan bayanin haka tarin ga usaimin na cewa babu wani musulunci da ya magana kan fadala ta aiki gashi ko ta barin gashi ya ce inda ka gyara shi ba matsala kun annan sallallahu yana cashe gashin shi a sami mai gyara a tsaye mishi iya cikin a ta cikin a cikin ta kafi kenan musulunci ba kazamun abu ne ba addini ne mai tsafta babu wanda ya hana dan wani matsala da aka samu akwai wata tafsiri ko ta fata ta wasu yan wala garauta musu wanda suke cewa yin kolo haramu ne an samu haka daga sai nawa su dan fodiyo sun yi wani maganar me kawo haka a sun yi aiki da wata ruwa da take ba da labarin khawarij da da nabi ta simamun tahliq daga cikin alamominsu yawan aski wani aski gashi to anan kalma ce ta wani daga cikin aikinsu ne yanzu ake ganin su shi kullun shi suka kullun shine basu komai su shi shine kuma kamata basu rabuwa da shi to amma ba dan ba iya haramu shi aski ana ciki akwai magana yawan katon Qur'ani ba san katon Qur'ani ba san kira'a kyakkyawa kaga abu da mai kyau amma alamomi da ake gano su ne ba dan ayyukan ta abun bane ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin hadisin sa Abdullah ibn Ja'far annabi ya sa ta ya annabi ta annabi ya zo gidanmu na cewa ba mai rasu annabi ya kirawo mu mu duka sai aka mun asiri mu duka uku so uku ne ko suna ne sai duka aka ce kowa kowa zuwa mai aski manzo Allah ya yi aski ya ba dama ayi kuma ya ce abinda kurin ya hana zanku ya ce ku aske shi gaba daya ko ku bar shi gaba daya ce zuru kullu a autar ku kullu haka yawa daga cikin ta tabbata ya baka dama ko ka bar aski gashin gaba daya ko ka rage gaba daya amma kai ba gyara shine wani ya shigo wajen shi kai furtutu ba can gani ci ba Allah ka koma ka gyara gashin ka ya koma ya gyara gyara ya dawo annabi ce haka ce haka bai alheri gare gaba da ka zo gashi a watsi ka kina a takaice maganar gyaran gashi abu ne mai kyau a musulunci ba wani ko ka bari in ka san ka ka bar shi sai ka bar shi ka gyara ba da yin komai ka gyara ka fece ka gyara gashi ka samu shi mai ma ka gyara ba laifi bane ba amma ka bar duzuzu ka bari ba gyara shi da matsala Allah ta muke mu
malam sai wani yake tambaya cewa kamar su a ƙauye wai idan aka yi rasuwa wai gawa maimakon a aje ta a masallaci a yi mata sallaye a kai can sai a fita da ita can waje alhali a can inda yake wajen ma babu wannan wai ana iya sallah ta gawa a masallaci
shi sallar gawa ba hana ba a masallaci yana ga aisha radiyallahu anha daga lokacin mutuwar umar ne ta sa a duko mata gawar a kawo mata daya cikin sabbin da ya rasu suka ce sallah a masallaci ta ce ka ta ce ban ga mutane masu mantuwa kamar ku ga su hali ko su hali ne don bai da ana haka annabi sallah sun masallaci a takaice dai annabi yayi sallah a cikin masallaci ga gawa kuma gawa ta musulmi gawa ba nisa bace ba hakan a takaice kenan ya halitta ana iya yi in ta kama duk da wurin da ba dole bane ba ko a ce yana za a yi amma in ta kama aka yi ba laifi ba sallah ta gawa manzo Allah yayi kuma an kare ta manzo Allah yayi kenan kuma ne waye wuri a ce a koma ko waje ko fili a yi da ko zai shigo da san lawa ba laifi bane ba amma dai ba hana ba sallah masallaci
to malam wannan mai tambaya ke cewa wai mutum ne zai yi sallah shi bai iya ba kuma bai je makaranta ba a koya mai kawai da ya ga mutane suna yi haka ne yake yi to wai ina matsayin wannan sallah ta shi take
a'a ba ta ba sallah tana kadai akwai abin duniya za a yi ba ilimi haka kun ga ana yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kuma ya ga wani iya sallah ba irin tashi ba sai ke ce manzo iya iya sallah din ta bige bige ba babu tsari sai manzo Allah ya ce wa sahabbai yake yake kun ga wannan law mata hata mata ala zai mutu abi kasim sallallahu alaihi wasallam wannan bawon Allah inda ya mutu a irin wannan hali na shi da ya mutu akan wani addini daban ba na baban kasim ba ba kai ma nashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ke ya sifanta mai sallah da ya ga dama ba tsari ba wanda yi ba ba sallah ba ce miki wani sahabi ya zo annabi yana rayu ya zo masallacin annabi sallama ya zo ya yi sallah nafila annabi ya annabi ya kallon shi da ya kare ya zo ta assalamu alaikum ya rasulullah na ce alim annabi imida mishi wa alaikum salam rahmatullahi barakatu idan je fasalli ba kan ban kan annabi salli annabi amma sallama ce mai koma koma kai sallah annabi ce mishi sallah ce ya kare annabi ce koma ka sallah har yanzu ba kai sallah ba ya ji ba Allah ya buga ya buga ya dawo annabi ya kallon shi ya asaba annabi ya wani sallah annabi ce koma kai sallah har yanzu baka sallah ba yadda su uku uku ya sallah uku annabi ce ba ta yi ba dan zai hace kai ka zahiri ka bata mutun sallah shi annabi sallah ba ta yi ba da ya kuma uku ta rasulullahi labba sallah baki iyawa ta kenan kurin to annabi annabi ya koya mai sallah in za ka yi sallah ka cika arwalla ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka yi karatu ka yi rukuyi ka nutsu ka dago da garkuyi ka nutsu ka yi mai kitse cak ka nutsu ka je sujada ka nutsu ka dawo ka zantsu haka yi mai safa mai sallah na sallah dalla dalla haka yana akan haka cewa mai sallah da gida ma kurin wahala ce ki wani huzaifa ne radiyallahu anhu ya gwani bawan Allah wani tsoho ne ana buga sallah na buga sallah ya ce bawan Allah yanzu shekara ka nawa kana sallah ce shekara ta arba'in na sallah arba'in na sallah ya ce bawan Allah ka shekara arba'in baka sallah arba'in ta baka sallah duka ka kenan mai sallah bige-bige kurin wahala ce dole in yasan sakamakon sallah don Allah kullum maka Allah mai kace illal ladina amanu wa amilu salihat wal ladina amanu Allah kullum maka imani haka aiki na gari kenan ba kurin sallah ba a sallah ta gari ake so haka mai son kuma gobe kiyama sallah za fara kawo abincika kayan duk aikin da kai in sallah ka ba take baka mu sallah ka gam yawo ba bincika sauran aikin gama haka in wake na takaice mai sallah da ga dama yana cikin asara
na malam wani ban Allah ne ke tambata mutum ne yana ya zo shi ya isko sallah raka'a ta ya isko dai ana ruku'i to shi ma sai da ya duka kin tukwana ya kabbara ko ya matsayin sallar tashi tuna malamai suna samun sabanin kabbara ta harama daga tsaye ko daga ruku daga tsunan a ruku'ince wasu na ga cewa kai gaskiya hanya mai sauki wuta daga cikin wannan matsalar sallah in za ka yi ka yi daga tsaye kabbara ta harama kuma ka yi kabbara ta biyu ka shiga da kuma ta gaskiya shi ne kamar da kai na'am to sai wani yake tambaya kamar mutum ne da da mata guda biyu sai ya yi bulaguro bayan ya yi bulaguro bai daɗe bai yi rasu su ba su samu labari sai bayan wata hudu ko biyar suka samu labarin ai ya rasu ya magana ta gaba su ta ƙare ta gaba idan mace mijinta ya mutu ita shi ake yan wannan abin da ake na jahiliya wannan ina asallah abin da ake magana na takaba takaba ba wani abu bane ba daban abu ce a takaice takaba ba wani wanda an sa ka hun daga kurin mutu miji kai tsaye kuma ce automatic kama kai tsaye kun kicin kicin cikin takaba illa inda kin sani ne ba ado ba kaza ba wata to ba ta labari mijinta ya mutu to lokacin da ta sami labari in bayan ya ƙare kwanakin sun ƙare na takaba ya wuce wata hudu kwana goma shi kenan ba wani shiga takaba sabuwa bale a hudda ta ta ƙare takaba kuran ya arme kuran da an kuda ma ne to na kanki ta ƙare shi kenan takaba ba ran wata ba ƙarayin takaba ba wani wani ba sallah ta yara mota kudin ta ta ta kare duk mijin sai bisa labari sai bayan wata wani kwana goma ya huce mutu shikenan ta kaba ta kare bisa bisa rama ta kaba suka samu labarin mutum eh suka bayan ya mutu da wata wani kwana suka samu labarin ya mutu shikenan ba magana ta kaba shikenan sun kare
to malam wannan take cewa wai sun- eh, suna so su yi wasa da mijinsu to shi kuma bai so in suka mai wasa sai sai ya ce sun raina shi suka ce suna so a ji hankalin shi
ya da daga waje ya da da shi sai da shi ya nan ka ya nan ka sai da shi ba san ya da da so matsala ba kai gaskiya yau zan mutum miji haka ce wata rena ka ba san to ya bi sa bi san ba akwai matsala da tarawa shi na taka cire kwalan tunda in girma ne da matsayi akwai an yan wa kullum a ce manzana shi abin koyon annabi manzana annabi sallama mu'amala yake tattaunawa yake duk dan wasa nishadi ba abin da bai yi hawan dai dan dan gudu gudu ma gurin ayi wasa ba dan wa ba wani matsala tsakanin mace da miji ba bari magana wani a raina shi ya nan ne kadai za za a raina shi gaskiya nan ba magana bace ma gurin ya kamata dai a sai sai ba a hankali gurin da iyawa ka san in mutum kan shi ta wuri a hankali dan wannan kuma lokaci ya tafi ina ga an duba eh gaskiya akwai wata mana take cewa ita radio take duk kwana biyu ta ce wai ya ne matsayin ta wannan ke kwana biyu wanda ba rage bane a jirgin ta gwamnati wanda ta rage da gwamnati Duk kwana biyu.
a shar'ance ba a rage kullum kwana biyu na akwai illa ce kenan shin lahiya ce kenan in kuma bai tsawon wata guda iya yi kurin a wata ta kama kwanakin da take nata na al'ada na da kwana biyu ne hudu da take biyar take a can da in suka kare shi ke ta wanka ta sallah amma ta yi likita ta binciki lahiyar ta gaskiya dan wannan ganin kamata mu tsaya Allah kai mu gobe sai insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh